بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وانا مسلمين من gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna kuma yabo da godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala ko da yaushe da ya sake hada mu a wannan safiya ta asabar a sha daya ga watan safar a shekara ta 1435 bayan hijirar manzan Allah sallallahu Alaihi wasallam daga maka zuwa madina wanda take kuma ita ce 14 ga watan 12 a shekara ta 2013 a lissafin miladiya a ci gaba da karatunmu na littafin alfurkan bai na auliya irrahman wa auliya shaitan za mu tashi darasinmu na 57 haka ne? kuma makon da ya gabata dama mun tsaya ne akan tsakiyar wata magana da malam ibn taymiya ya dauko dangane da wato kokari da ibn arabi al-hatimi at-ta'i wannan wanda ya da fikira ta wahdatul wujud masu cewa komai Allah ne da irin abin da yake faɗi hatta na sukan annabawa da fassara abubuwan da suke aikatawa ba yadda Allah maɗaukaki ambata mana ba a ƙur'ani da kuma maganganun da ya akan irin su wasu daga cikin malaman tasawufi na farko waɗanda maganganunsu alal aƙalli dai duk da suna da nasu abubuwan da suka ƙunsa amma ba su kai wannan harkar ta wahidatul wujudi ba saboda suna tabbatar da mahalicci daban abin halitta daban shine har kawo mana misali da maganar Junaid ko inda yake cewa fasu'ila anit tauhidi an tambayi Junaid akan tauhidi faƙala sai ce at-tauhidu ifradul huduthi anil qidam abinda ake nufi da tauhidi shine a kadaita alhuduth ko a bangare shi huduthi an ce huduthi shine fararren abu abinda yake ba kadimi bane fararre ne to a cire shi a bantare shi daga kidam daga siffar a siffanta shi da cewa da dadde ne idan ku za a yi wannan mutum da ya fahimci wannan istilahin duk da dai na masu harkar su ma ilmul kalamin ne zai fahimci cewa wane ne ya cancanta a siffanta shi dama da alkidam da daɗe ma'ana can shi ne farko kafin komai Allah subhanahu wata'ala wanda ba shi ba fararre ne daga baya zo kaga duk wanda ya dada akwai abu na farko can da daɗe wanda ba shi da farko akwai kuma abin da ya faru daga baya ai kaga ya bambance tsakanin mahalicci da kuma abin da aka halitta to shine wannan maganar ta shi aljunaid sannan sai ce fa bayyana anna tauhida an tumayyiza bainal qadimi wal hadith wal muhdath ya bayyana cewa abinda ake nufi da tauhidi shine ka bambance tsakanin wato abinda yake kadimi da kuma abinda yake fararre ina jin kun san magana kadimi ba sai na ma'ana da dadde wa bainal khaliqi wal makhluq da kuma ka bambance tsakanin mahalicci wanda ya halicci komai da kuma su abubuwan da aka halitta ne nan ne muka tsaya za mu tashi inda ya ce wa sahibul fusus ya ce to wa sahibul fususi amma shi mai littafin fususul hikam wato ibnu arabi at-ta'i an kara hada ya yi inkarin wannan maganar ya ce ba daidai ba ce wa ƙala har yake cewa fi mukhatabatihi al-khayaliyyati shaytaniyya a cikin maganganun da yake na khayali wadda zuciyarsa take bashi na shaidan yana cewa ya junaidu junaidin fa a bayansa yake don mana magana akan waye junaidin tukun yanzu amma yana cewa ya kai junaidu hal yumayyizu bainal muhdasi wal qadimi illa man yakunu ghayrahuma shin akwai wanda zai bambance ne tsakanin fararren abu da kuma da dadde banda wani wanda shi ba ɗaya daga cikinsu ba ne mana in ka ji wani yana bambancewa wannan kadimi ne wannan muhdath ne to ai shi ma baya cikin ɗayan kenan shi ba wannan bane ba wannan bane tunda ku kowa ka gani ko wannan ne ko wannan to duk bata lokacin ka kake ai duk abu ɗaya ne kun fahimci abin da ke nufi yawwa to shi malam junaid kamar yadda nan in kun lura za ku ga lokacin da ibn tamiya fara ambatan sunansa yana faɗi cewa wa yadhummu shuyukhul muslimin shuyukhal muslimin al mahmudin inda al muslimin yace kal junaidi wa muhammad ay kal junaid ibn muhammad ko wa sahl ibn abdullah tusturi wa amsalihima to waɗannan kun ga ya faɗi kalmomin yabo a kansu shi ibn tamiya ba dan komai ba kasancewar maganganun da aka nakalto daga gare su su ba su kai munin irin maganganun waɗanda suka zo a bayansu ba irin su wannan mutumin mai fasusul hikam baya nufin cewa su ma ba shugabanni ne a sufanci ba suna da nasu irin maganganun kuma musamman shi suna cewa ma gaba ɗaya harkar ɗariƙun sufaye kwata-kwata tarihinsu na duniya baki ɗaya idan ka ce suna da isnadi ai mun san isnadi wato silsilar yadda aka samu harkar duka ma harkar tasawuf shi ibnu arabi wannan mai fususul hikam a littafinsa al-futuhatul makkiya ya kirkiro wa abun wani isnadi yace duk abin da ake samu na tasawufin nan asalinsa ya yadu ne a hannun malam jinedu wannan malam jinedu wanda duk ya gina daga hannunsa abin ya zo ya yaɗi daga baya shi ya tasirantu da malaminsa kuma kawunsa dan uwan mahaifiyarsa ne ana ce masa asariyus saqati a wurinsa shi ya samu asariyus saqati suke cewa shi kuma ya samu nasa daga ma'aruf al-karhi shi kuma ma'aruf al-karhi ya samu daga dawud at-ta'i dawud at-ta'i ya samu daga wani habib al-ajmi habib al'ajmi daga alhassan al-basri alhassan al-basri wai daga ali ibn abi talib wannan shine wai isnadin duk mai harkar sufanci asalin ta kenan inji shi ibn arabi a littafinsa al-futuhatul makkiya wannan na faɗa ne don ku ga muhimmancin junaidun a cikin wannan harkar ya rasu shekarar hijira tana 297 Uh, to a dalilin da yasa za ka ga su ibnu timiyan sukan yaba masa kasancewar su ne suka fara abun kuma abin da ya zo daga baya ya lalace ba daga bakinsu wato abin ya bayyana ba duk da cewa su ma nasu bakin ya ba da wata gudunmuwa a wannan harka din don waɗanda suka bincike yanzu kamar wannan bawan allah akan wannan harkar na taɓa zuwa muku da wani littafin ko akan wannan harkar yayin bincikensa gaba daya aqidan nan ta wahdatul wujudi ta cewa komai Allah ne duk akan ta rubuta wannan shafi kiman 700 duk akan wannan harkar da tarihin abin suwaye suka sa baki a ciki da aqidun su duk wanda yake da alaka da abin ya kakkawo tarihin su dangane da Junaidun yana cewa shine Junaid ibn Muhammad ibn al-Junaid Abul Qasim alkawariri alkhazzaz na hawandiyul asl mutumin na hawandi ne asalinsa wulida wa nasha'a fi baghdad wa tuwfiya biha sanata 297 shekara ta 297 ya rasu akhadha at-tasawufa an khalihi ya karbi sufanci daga kawunsa as-sari as-saqati to shi wannan malami yake cewa hakikatan za ka dubi maganganun junaidu shi ma yana cikin masu faɗin wannan magana hatta ta wahdatul wujudi amma yana taƙiyya a cikinta saboda a zamaninsa akwai ƙarfin mulkin da yake hana wannan abun shi yasa lafazinsa yake maganganu akan harkar taƙayyudi da kitabuwar sunna kamar da wannan ya bincike da ya kawo maganganunsa da yawa zai wahala in ka ji su tunda da ba a kansa muke magana ba sai na karanto mana duka ba amma maganganun da ya samu daga littafan da yake musamman daga luma na wato daga cikin littafin tusi mai suna alluma ya nakalto maganganu daga wannan bawan Allah maganganun da in ka ji su ba dama ka ba su wata fassara banda shi ma yana faɗin wannan ra'ayi na wahdatul wujudi amma kuma yana tsoron sarrahawa har yana hana wasu daga cikin ɗalibansa cewa waye ce ka je ka bayyana wa mutane wannan mu wannan abin a boye muke faɗa ya taɓa rubuta wa wani wasiƙa wata rana sai ke ce masa wannan wasiƙar in na aiko maka ita to ka san inda za ka ɓoye ta domin daga ni sai kai na aiko na in ka bari wani ya ji to ba ruwana ya ce wasu mutane daga wani gari ya faɗi sunan garin sun taɓa neman rubuta musu irin wannan da na rubuta musu ba don na yi wani ƙoƙari ba da ba su fito ba shi ya sa malamai suka bayyana cewa asalin mutumin yana da aƙidar amma ya yi ƙoƙari matuƙa wajen wato ya ɓoye ta amma hakikatan mafi yawan waɗannan mutane za ka ji koya magana su take zan ɗauko mana wata magana ɗaya daga ciki ku ji irin maganganun da yake faɗi wanda su ma kuma za ku ba da shaidar cewa akan irin waɗannan al'amura wato shi ma yake nan yana cewa misali maganganun nasu ne suna da yawa yana cewa misali laisa man ihtajaba bil khalqi anil haqqi kaman ihtajaba bil haqqi anil khalqi wanda kun gano wannan zancen laisa man ihtajaba bil khalqi anil haqqi kaman ihtajaba bil haqqi anil khalqi wanda ya sha makantu da halitta daga mahalicci in an ce alhaq suna nufin da'iman littafan sufa in kaji an ce alhaqu ana nufin Allah shi kuma wannan kun san me yasa suka zabi wannan sunan musamman su masu wahdatul wujud saboda fadin Allah maduki a cikin alqur'ani zalika bi anna Allah huwa alhaq wa anna man wa anna ma dunahu wa mene zalika bi anna Allah huwa alhaq wa annal ladina wa ma tad'una min dunihi al-batil yawa kun ga wannan me kaga nan ayar nassi ne kullu cewa Allah shine gaskiya duk abinda ba Allah ba menene batil to sai suka dauki wannan saboda tafi dacewa da abinda suke so cewa duk abinda ba Allah ba kamar babu shine don haka duk abinda kake gani wai Allah ne kawai kaga ko wannan ayar ba haka take nufi tun don cewa wa annama tad'una min dunihi ba cewa wa ghayruhu ba yauwa amma duk abin da ake bautawa wanda ba Allah ba shine batil ma'ana shirme ne ake bautawa ba gaskiya ake bauta ba amma Allah shine abin bauta na gaskiya to wannan da yake ne to nan abin da yake faɗa shine yana cewa yana muqarana ne tsakanin sufi da wanda ba sufi ba kamar yana cewa ma'ana fallazi lam yu'min bi aqidati sufiyyati yahjibuhu an mushahadati Allah fil kauni bi za'mihi tawhamu wujudil khalqi ma'ana idan har mutum yana ya gauraya gaba ɗaya yayi fana'i da Allah ya haɗe ya zama Allah shi ma to ba zai ji ma akwai wani abu mai suna halitta ba zai ji kawai ba komai sai shi shi din kuma ba wani bane sai shi shi yasa a wani wurin har yana cewa ya nakalto wai ya ji malaminsa kuma kawunsa asare saqti yana cewa لا تصلح المحبة بين اثنين حتى يقول الواحد للآخر يا أنا kungano wannan can ma'ana soyayya bata tabbat bata zama ingantacciyar soyayya ba tsakanin mutum biyu in aka samu mutum biyu suna soyayya wannan yana son wannan to soyayyar bata cika har sai ɗayan ya ce wa ɗayan ya ana ya kai ni kungano wannan can to kago mai irin wannan zancen baka cewa baya wannan harkar ta wahdatul wujudi sai dai ka ce a zamanin su suna bubboye abubuwan saboda tsoron abin da ake a wancan lokaci Allah dai subhanahu wataala ya kyauta mu ci gaba da wannan din akwai wasu abubuwan da zamu sake koma mu ji daga wannan to shine yake cewa wa sahibul fususi ankara hadha yana cewa kuma yana cewa ya junaidu ko nan ne muka tsaya yana ce masa ya kai junaidu hal yumayyizu bainal muhdathi wal qadimi illa man yakunu ghayrahuma shin banda wanda ba shi ba ba muhdath din ba ba kuma sannan ba qadimin ba akwai wanda yake rarrabewa tsakanin muhdath da kuma qadimi ai babu saboda duk abin guda ɗaya ne na manta muku wata kisa marar abin nan akan ita shi wannan junaidu akwai masu wata da'awa yanzu a india da afghanistan da wajen pakistan ana ci musu 'yan diyobandiya musamman ko kun taba ji yan diyobandiya babu mutanen da harkar bautar kabari ta yadu a hannunsu a zamanin yanzu irinsu ba yanzu yanzu ba tun daga shekarun 1000 da ta gabata zuwa yanzu ba ba 1000 ba kai 100 haka zuwa yanzu ko 200 mutane ne da suka nasha a kan bidiya kun san za ka iya cewa indiya da ariyar sunan pakistan ba haidukwatar harkar bidiya a duniya irin wannan wuraren har a cikin musulmi mu nan alhamdulillah in kaga bidiyoyin da ake a can saboda cakudinsu mutane ne da sun daɗe cikin harkar bautar gumaka to da musuluncin ya zo kuma alhamdulillah ya yi tasiri mai ƙarfi har yanzu kuma akwai shi a indiya ba wai babu ba to amma bidiyo'in da ke tsakanin musulmi na indiya daban shi shi yasa kuma waɗanda suka fahimci gaskiya a cikinsu ahalus sunnansu su kuma zafinsu yake da yawa su ma saboda gogayya da wannan harkar kafin ka rabu da ita sai an yi zafi mai yawa to daga cikinsu akwai wani masu wannan harkar dubandi akwai wani malaminsu suna ahmad ramadan khan al-afghani ya rasu 1340 yake kirkiro wata kissa ko shi ya kirkiro ko dai a cikin hanyar su ta yan bandiya yana cewa wai wata rana junaidu shi wannan junaidu da ake zance ya zo tsallake ruwa a bagdad akwai ruwan dijila kogi ne da ya ratsa cikin bagdad mun sha magana a kansu da dijila da furat to da ya zo tsallakewa babu kwale-kwale kawai yana taka ruwan ya ce ya allah kawai sai aga ya taka ruwan ɗabɗab kaman ƙasa yake takawa ya wuce to shi ne sai wani ya zo bayansa shi ma yana so ya tsallaka bai samu kwale-kwalen ba shi ne sai yake tambayarsa cewa ya junaidu ya aka yi ne kai mai ka faɗa ka wuce me ya kamata in faɗa sai ce ka ce ya junaidu sai buɗe bakinsa ya ce ya junaidu shi ma sai aka ganshi ya taka ɗabɗabɗab yana taka ruwan yana wucewa wai ya zo tsakiya sai shaidan ya zo masa sai ce kai baka ji bane shi junaidun allah ya kira kai amma kake kiran junaidu shi fa junaidun cewa ya allah kuma ya yi wannan karamar in ka ce mata karama ko shi ne mutumin wai shaidan ne fa masa wa'azi sai ya juyo sai ya ce ya allah wai na faɗin ya Allah sai ya nitse ku ji fa yana cewa ya Allah wai da ya koma tauhidi sai ya nitse da shawarar shedan sai ya nitse daga baya kuma shine yake fagam-fagam sai yake cewa to ya haka da ya ji ya faɗo nan sai junadin ya ce masa ka dawo dai abin da aka ce maka yana cewa ya junadin kuma sai dawo sama sai ya rika tafiya tubo wannan irin kisa ba don komai ba don a halatta wa mutum bautar wani abu wanda ba Allah ba to yana faɗar ya junidin sai ya tsallake shi ne sai ya tambaye shi da ya je gun sai ce ya aka kai ka ce ya Allah amma ne ka ce in kira ka kai sai ce yau kai waye da za ka zo wurin Allah ka zama Allah ba ka biyo ta hanyar junidin ba tukun ma'ana ai sai ka biyo ta hannun junidin sannan ka zo ka haɗe da Allah subhanahu wataala ai ba a zuwa haka wai ya gaya masa to waɗannan ba don komai ba suna kawo irin waɗannan kisoshin a littafansu don su halatta wa mutanensu in sun je kabari su kira wani shehi yawa ne kai mana kaza yawa ne kai mana kaza in an magana sai su ce ai tawassuli ne kun san me bambancin tawassuli da istighafa istighafa shine in ka shiga bala'i ka ce yawa ne cece ne ai ko yau to wannan da istighafa da isti'ana cikin abin da ba mai iko a kansa sai Allah in kai roƙi wani wanda ba Allah ba yi maka irin wannan to shirka ce babba kuma ta fita daga addinin musulunci amma idan mutum zai iya ka kira shi ya zo ya agaza maka ga wani ko ginin ka zai fado a zo a cire ya Allah wani da Allah ko ka kira makocin ka yi sauri da Allah zo ka cire mun kaza wannan ba matsala bane tunda yana jin ka zai zo kamar yadda annabi Musa fastaghathahu alladhi min shi'atihi ala alladhi min aduwihi kaga wannan nassi ne a Qur'ani saboda wannan abin abin da aka roka din za a iya amma duk abin da ba mai iya shi sai Allah kamar ba da arziki ko ba da lafiya ka je kabarin wani ka ce ya wane ya shehu wane ka bani arziki ka sa ɗana ya warke to wannan shirka ce bautar gunki daidai take da bautawa gunki Allah maɗauki ya raba mu ya tsare mu da irin waɗannan abubuwa to kun ga wannan masu tunda su dama a cikin ariyar indiyan ba masu yada wannan harkar irin yan diyo bandiya babu mamaki ka sami irin wannan zancen amma duk da haka zaka ce ba lalle zama wannan kissa ta inganta daga junaidu ba saboda shi dai yana da asali a cikin harkar daga wurarensa aka dauko abubuwa la'alla shi yasa wasu suke raba masa wannan amma mun karanta wasu daga cikin magana da ibnu jami'a ya faɗa a baya a kansa da yake cewa wannan harkar tamu duk mai son maganarsa ta yi daidai sai ya tsaya da kitabu wa sunna ai mun karanta wannan a baya a kansa sannan har yake cewa ko kun ga mutum yana tafiya akan ruwa to kar ku damu da shi sai kun duba aikinsa ya dace da qur'ani ko hadisi duk wannan an nakalto daga gare shi shi yasa ibnu taymiyan yakan yabe shi shi baya su kansa amma masu kwalkwalewa bincike sosai za ku ga maganganun da suke cirowa daga gare shi in dai har sun inganta to shi ma yana faɗin ko ra'ayinsa ne wannan harkar wahdatul wujud illa dai a suna tsoron su bayyana wasu abubuwa ɗin domin yana daga cikin masu sukan abinda wasu suke yi irin shatahatin maganganu na banza din nan masu wuce iyaka na sufaye shi malam junaidu bai yadda da su ba yana sukan su sosai har wata rana suna cewa wani saurayi yana kusa da shi ya je an ambaci sunan Allah sai irin ihun nan da suke yi na ja ake cewa jazaba ko da ta kwashe ka san sai ka ji wani yayi wani ihu haka to shine sai ce kai in ka sake wannan kar ka sake daga yau kar ka sake zuwa gona inda irin wannan abin kake yi to daga an sami irin wannan agunsa yana tsoratar da mutane daga irin waɗannan al'amura ɗin la'alla shi ne dalilin da ya sa za ka ji ibn timiya yana ba masa na faɗo nan idan ku gane kar ku ji ya za a ce ga wannan kuma sannan a rubuce-rubucen malamai sun tabbatar da cewa shi ma yana cikin harkar sufiyan nan kuma bal shi ne ma isnadinta ma'ana daga gare shi sauran mutane suka karɓi wannan harka in da gaske ne maganar da ibn arabi ya nakalto wala ikhaluhu sahihan wannan ku bana jin hadisi ne ingantacce don ba a dangana wa Ali bin Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wannan irin hayaniyar a ce daga wurin sa aka samu wannan isnadin ba daidai bane to mu ci gaba to sai yake cewa me yace fa khatta al junaida fi qawlihi ifrad al huduth an al qidam kun ga anan ya wato ya kuskurantar da maganar junaida ya ce kuskure ce bangare a ware alhuduf da alkidam to sai shi li'anna qawluhu haka ne ko yace li'anna qawluhu huwa anna wujud almuhdath huwa ainu wujud alqadim domin kuwa shi auren ibnu arabi samuwar shi fararren abu shine ainihin faruwar samuwar alkadim din ma'ana da kadimi da wani da dadde da ba da dadde ba duk abu ɗaya ne a wurinsa halittar nan da kake gani ita ce Allah ba wani abu ba a wurin ibnu arabi wannan sama din da kai din da kowa da kowa a ra'ayin fa masu wannan aikin sai ce kama qala fi fususihi kamar yadda ya faɗi a cikin littafin sa fususul hikam sun ce ya faɗi wannan a cikin al-fasl idrisi kun haka yasa annabawan sai ce al-fasl ibrahimi al-fasl adami al-fasl haka annabawan ya dauko daidai daidai duk abin da aka faɗa a kansu a cikin alkur'ani na wani abu da zai nuna bambanci tsakanin ubangiji da kuma halitta sai ya ce duk ba haka bane bari ku ji dangane da abin da ya shafi annabi idris ba a kansa ne allah maɗauki ce wa rafa'anahu makanan aliyya ba a cikin suratu maryam to shine sai ga maganar da yake cewa shi ibnu arabi ya ce wa min asma'ihil husna al'ali daga cikin sunayen allah al-husna akwai al'aliyu a wannan haka ne to amma bari ku jiwa ibn arabi sai ce alaman kun gane zancen wai al'aliyu alaman akan wa ya ɗaukaka in an ce masa maɗaukaki saman wa kun gane zancen wa ma samma illa huwa bayan ku ba kowa ban da shi ma'ana ba fa'idar wai a ƙur'ani a ce allah al'aliyu ne don me domin in ka ce maɗaukaki ne shi ai ya ɗaukaka kenan akan wani abu bayan ku ba komai ban da shi ba za ku gane zancen ba ina nufin kun dai fahimci larabcin to amma maganar saboda wato nisanta da abin da yake fitira shi yasa za ka ji kamar ka ruɗe wani wani irin zance ne baka taɓa jin irinsa ba to shi haka yake cewa wai al'aliyu alaman wa ma samma illa huwa maɗaukaki ne a kan mai bayan ku ba komai ban da shi in ka ce wani ya ɗaukaka ai dole akwai wani a ƙasa to shi abin da yake nufi bayan ku tun da ba komai in ba komai ban da shi to ba fa'idar a ce ya ɗaukaka saboda komai da kake gani fa shi ne kamar an ɓata bakin an ce allah maɗaukaki ne wai wannan fa wai shi ne tauhidi in mutum ya kai shi shi ne ya kai ƙimmar walittaka kuma sai a ce ta allah allah sau sai sai wa amma za kuma akan me ya ɗaukaka akan me sai ce wa ma huwa illa huwa bayan ku ba komai shi din ba wani bane ba wani abu bane sai shi mana shi ba komai bane sai shi don haka duk abin da kake gani kuma shine sai ce fa'uluhu li nafsihi don haka daukakar sa akan kansa ne ba wani abu bane ta kan kansa ce wa huwa ainul mawjudati shine ainihin waɗannan abubuwan da kake gani samun mu dinnan ba wasu abubuwa bane ma'ana wannan abin da kake gani na duniyan nan da saman nan da ƙasan nan da ruwan nan da taurarin nan da rana ba komai bane banda Allah din da kan me kan me ya daukaka in ji fashi wannan mutumin ibnu arabi a cikin wannan littafin nasa fususul hikam kuma yana nan littafin har yanzu sai ce fal musamma muhdathat hiya al aliyatu li dhatihi abinda ake cewa muhdathat dinnan fararrun abubuwa dinnan sune madaukaka ga kashin kansu ma'ana su ne dai suka ɗaukaka ɗin ba wasu abu ba ne walaisat illa huwa ba komai ban da shi ila an ƙala kai har inda yake cewa huwa ainu ma batana shi ne ainihin abin da ya ɓoyu wa huwa ainu ma zahara shi ne kuma ainihin abin da ya bayyana abin da ya bayyana nan ba komai ba ne shi ne abin da ya ɓoyin ma ba komai ba ne shi ne wa ma famma man yarahu gairuhu ba wani mai ganinsa ban da shi kansa shi ma wani mahuba ne ba ba wani mai ganinsa ban da shi kansa ma'ana shi ne ke ganin kansa duk abin da kake gani shi ɗin kake gani kai ne kai shi ne shi ya ce wa ma samma manyan tiko an husiwahu babu wani mai furici a madadinsa ban da shi kansa mana ba wani zancen mala'ika ya zo ce Allah ya ce ba wani ne mala'ikan ba Allah ne shi ne ma'ana wa huwal musamma abu sa'idin al-kharraz shi ne kuma wannan dai da ake cewa abu sa'idin al-kharras shi Allah ba shi ne abu waye abu sa'idin al-kharras abu sa'idin al-kharras shi ma wani gungu ne daga cikin manyan waɗannan harka ɗin ku haƙuri yawwa wannan ana yi saboda faɗakarwa ma wani abu za ka faɗakar da shi dole sai ka yi haƙuri da abin da za ka ji don jin abin da za ka ina shi zai tsoratar da kai cewa kai wannan abin ashe girma ne da shi don da wasu ɗauka suke wasa ne kawai abin ko ba da gaske bane al-kharraz sunansa ahmad ibn isa abu sa'idin al-kharraz a nisbatuhu ila kharzil juludi bagdadi al-asl shi ma mutumin bagdada ne akhadha tasawufa an dhinnun al-misri shi kuma ya karbo sufanci daga dhinnun al-misri wasari sakati da kuma sari sakati shi ma kun ga dan rayuwar daidai rayuwar Junaidun ne haraba ila misra fi ayyamin mihnati sufiya akwai lokacin da a bagada da aka rika kama irin waɗannan mutanen ana kashe su masu irin wannan ra'ayoyin to shine ya gudu zuwa misra can ya dade a can ya rasu a shekara ta 277 wasu sun ce 286 abu abdurrahman sulami yana da littafin mun san shi muna ta ji ko tabaqatus sufiya a ciki yana cewa ƙila innahu awwalu man takallama fi ilmi al-fana'i wal baqa wannan mutumin shine farkon wanda ya magana a gunsa aka fara jin fana'i da baqa'i kuna ji ana cewa yayi fana'i ya narke to wanda ya fara kawo wannan term din a musulunci a tsakanin sufan shine Abu Sa'idin al-Kharras shi yasa yake da babban suna a cikin su har wannan Abu Isma'il al-Harawi yana cewa alkharras ɗinnan shine sayyidu arifis sufiya shine shugaban arifai a sufanci gaba ɗaya don haka shi wannan ya tashi ya ba masa ne shi yasa yake cewa ba komai bane wannan abu sa'id al-kharras da kuka sani a baya to allan ba komai bane shi ne kaga ya manta bai ce shi ma hadda shi ba a ra'ayinsa duk abin ɗaya ne ba komai ko ba bambanci har yake cewa shi abu al-harawi yana cewa لا أعرف أحدا من المشايخ فاق الخراز في علوم التوحيد yace duk shehunai ban san wani wanda ya fi alkharraz ilimin tauhidi ba tauhidin ba irin nasu eh kada to kunji har yake cewa kada alkharraz an yakuna nabiyyan kharraz ya kusa zama annabi to wanda aka ce Allah kuma wanda aka ce Allah kuma ai ba zancen mai zama annabi ai wani abu ne a gunsu karami a daga cikin maganganunsa shi wannan alkharraz din yana cewa abdun raja'a ila Allah azza wa jalla fata'allaka billahi wa rakada fi qurbillahi faqad nasiya nafsahu wa ma siwa Allah ta'ala falau qulta lahu man anta wa ila aina lam yakul lahu jawabun ghairu Allah li'annahu la ya'rifu siwa Allah ta'ala wai bawa idan ya koma zuwa ga Allah ya makalkalewa Allah ya narke wato ya dakire gu guda baya motsi shine rakada alma'ur rakid a kusa ma'ana ya tsaya gu daya fi qurbillahi wajen kusanta da ubangiji faqad nasiya nafsahu sai ya manta kansa wa ma si wallahi ta'ala kuma ya manta duk abin da ba Allah ba falau qulta lahu da ka ce da shi ka tambaye shi man anta wa ila aina kai waye kuma ina zaka sai sai lam yakul lahu jawabun ghair ba shi da wata amsa sai dai ya ce maka Allah kawai waye kai ina zaka yace shi Allah ne kuma gun Allah da shi yace li'annahu la ya'rifu si wallahi ta'ala domin kuwa yanzu ya gama ya rabu da wani abu da ake cewa halitta bai san komai ba sai Allah ma'ana bai san abin da ba Allah ba komai ya gani to kawai Allah ne to wannan shine Abu Sa'idin Al-Kharraz da kuka ji maganganu akan sa shi ma maganganun su suna nan munana ba su da daɗin ji duk a cikin wannan harka ɗin to shi ne shi wannan mutumi mai fusus yake cewa allan dai ba komai bane ma abu sa'idin alkharraz ne don kusan waye shi yasa na kawo muku maganar sa na
su a wurin su sun ce mutum arziki din wani terminology ne daban da suke faɗa haka kuma yake nufin ne su kasan ita harkar tasawufi sun fi mai da hankali akan wai sanin Allah haka suke cewa sanin Allah kai yanzu duk abin da kake baka san Allah ba zancen ka zo kai sallah kai azumi kai hajji kai wa duk baka san Allah ba in baka shiga hanya irin tasu ta wannan halwar da a shiga ayi kaza ayi kaza har a zama Allah to ka zama arifi shi yasa suke zabar irin wannan kalmomin tam ne dai kamar da ka faɗa din suke amfani da shi suke nufin wanda wai ya san Allah a yayi zulfi kenan a cikin harkar su to shine nan sai yake cewa wa ghairi zalika min al asma'il muhdathat shine dai Abu Sa'idin al-Kharraz da kuma wasu wani abun da ko wasu abubuwa din daban na daga cikin sunaye wanda suke samun mu fararru to nan ga ibnu taymiya zai fara bada martani sai sai fa yuqalu li hadha al mulhid amsar da za a bai wannan mulhidin nan ce mulhidi shine kafiri wanda ma bai yadda da Allah ba ibnu taymiya ya faɗa mun san dama shi wannan ibnu arabi har littafi wani bawan Allah ya rubuta akan sunan adadin mutanen da suka kafurta shi a cikin manyan malamai ya kawo har sunayen mutum nasa littafin ya kai shekara goma haka sha wani abu na manta yana nan da zan duba an same shi wata ran zo da shi inda dai yana cikin kaya a wajen mutum 87 a cikin manya-manyan malaman musulunci na duniya sun yi nassi da sunansa sun ce masa kafiri haka ba tantama akan kafircinsa to sai ke cewa fayuqalu li hadha mulhidi wannan mulhidin amsar da za a ce masa shine ai laysa min shartil mumayyiz bayna shay'aini bil ilmi wal qabul wal qawli an yakuna thalithan ghayrahuma yace ba sharadi bane dangane da wanda zai bambance tsakanin abubuwa biyu lalle ya zama shi din baya cikin waɗannan abubuwa biyu ba sharadi bane kun gani ai shi me yace ba yana raddi ga maganar Junaidu ba yace Junaidu da yake cewa ifradul huduthi ko muhdathi anil qidam wannan shine tauhidi a bambance fararren abu a ce ba shi a ce a kira shi fararre kadimi ma a bar shi a matsayin kadimi ai kaga wanda ya haka ya bambance tsakanin mahalicci da abin da aka halitta to shi wannan ya ce babu wanda yake bambancewa tsakanin fararre da kadimi banda wanda ba shi ne ɗaya daga cikinsu ba ai haka ya faɗa ko shi ibn arabi to shi ibn shimi yake ce masa ai ba sharaɗi ba ne don mutum zai bambance tsakanin abubuwa guda biyu bil ilmi ta hanyar sani ya ce ya san abubuwa kaza da kaza daban wal qawli ko ya faɗa da bakinsa an ya kuna thalithan ya zama ba sharaɗi ne shi ɗin ya zama shine na uku ba ma'ana in kana so in an ce tsakanin wane da wane akwai bambanci dole sai idan ni da ba wanan ba ba kuma wanan ba ni ne kawai zan san bambanci su kansu su da wane da wanan su biyun ai sun san bambancin junansu kun fahimci abin shine abin da ibn timiya ke faɗa ai a hankali kowa san shi ba wani bane wani kuma ba wani bane wannan kai kuma ba shi bane sai ce fa inna kulla wahidin minan nasi ai kowanne mutum daga cikin kowanne mutum ɗaya daga cikin mutane yumayyizu baina nafsihi wa ghairihi zai iya bambance maka tsakanin kansa da wani zai ce ni suna na wane wannan kuma sunan sa wane walaysa huwa thalithan ku gyara nan eh ba nan ya sa walaysa huwa thalith walaysa huwa thalithan khabaru laysa ne kuma za ku ga ba shine na uku ba sai ce fal abdu shi bawa ya arifu annahu abdun shi ya san cewa shi bawa ne duk wani bawa ya san shi bawa ne wa yumayyizu baina nafsihi wa baina khaliqihi kuma yana bambancewa tsakanin kansa da mahaliccinsa wal khaliqu jalla jalaluhu shi ma Allah madaukaki mahalicci yumayyizu shi ma yana bambancewa baina nafsihi wa baina makhluqatihi tsakaninsa da abubuwan da ya halitta don haka Allah ya sani ba sai wani daban ne zai ce ya san Allah daban dan adam daban ba dan adam din ya sani ba sai wani na uku ne zai san cewa dan adam daban Allah daban ba kun gane wa ya'lamu annahu rabbuhum kuma ya san cewa shine ubangijinsu wa annahum ibaduhu kuma su din bayinsa ne kama nataqa bidhalika alqur'anu fi ghairi mawdi'in kamar yadda alqur'ani ya faɗi haka ba a wuri ɗaya ba wurare da yawa sai ibn timiya ce wal istishhadu bil qur'ani inda al mu'minina alladhina yuqirruna bihi batinan wa zahiran kafa hujja ma da ayoyin al qur'ani ana yin sa ne in kana magana da mu'minai mu'minai waɗanda suke tabbatar da al qur'ani din batini da zahiri ma'ana zahiran da batinan sun yarda da al qur'ani ma'ana cewa ba zai bata lokacin sai kawo ayoyi ba ana domin in kana da magana da wanda ma baya cikin mu'minai ka ɓata lokacin ka kawo masa ayoyi don haka ka tsaya akan maganar hankali ya ce shi ba zai kawo ayoyi daga alkur'ani ba akan wannan saboda yana magana da ibnu arabi kun fahimci zancen yau ya ce istishhadi kafa hujja da alkur'ani ai innama yakunu inda almu'minina alladhina yuqirruna bihi batinan wa zahira kawai ana yin sa ne idan kana magana da waɗanda suka yadda da alkur'anin a zahirinsa da batini wa amma haula ilmalahidatu amma waɗannan zindiƙan fa yaz'umuna su suna riya ma kana yaz'umuhu at-tilmisani su suna riya abinda tilmisani yake riya ba to waye kuma at-tilmisani na manta ina jihazin sun zo da shi yawa ko da ke wanzu zai dauke mana lokaci bari mu kyale shi tilmisani shi ma ɗaya ne daga cikin masu irin waɗannan aƙidun bal yana da waƙoƙi shi ma amin yi magana wancan mako akan ibn al-farid to shi kuma wannan wani ne daban shi ma attil misani suna ce masa afifuddin attil misani ana ragewa a ce al-afifuttil misani shi ma yana daga cikin wato masu miyagun maganganu a wannan harka ta wahdatul wujud waɗanda maganganunsu ƙazantarsu ta yi yawa shine aka bo ga ko da ke ibn jami'a ya kawo mana waccan din na samu ta a wani wuri da ta fi faɗi ita na so da mu karanta amma iya ta nan din mata isa saboda lokacin mu ba zai isa mu koma zuwa kan waccan din ba wai shi attil musani minhum daga cikin waɗannan sufaye wa huwa ahzaquhum yana cikin mafi hazakar su amma fa wajen me fittihadihim wajen wannan ittihadin ittihadi shine kadaituwar abu ya zama guda daya dama wannan harkar ta wahidatul wujud akwai sunaye da yawa da ake kiranta ko in ce matakai matakai daban za ku ji ana cewa ana cewa hululi kun san hululi hululi shine wani abu ya shiga cikin wani abu ya taqammusi ya mun san abin da ake cewa incarnation wani abu ya shiga cikin wani abu kamar yadda suke cewa annabi Isa alaihi salatu wasalam inji kirista suna cewa Allah ne ya shiga jikin annabi isa don haka annabi isa ya mutum ne amma allah ne ka cikin mutum wannan shi ake ce ma hululi to su kun san masu wannan aƙidar ta wahidatul wujudi har suna sukan kirista cewa su kirista ma ai sun takaita nasu kawai iyakan annabi isa suka tsaya ai kamata ya su bude kawai kowa ma da ka gani kawai Allah a cikin sa yake kawai su kiristan wai kiristoci ma sun yi dan tauhidi a nan gun Allah sauki to akwai kuma abin da ake ce ma ittihadi ittihadi shine abubuwa su haɗe su zama guda akwai kuma abin da ake ce ma wahdatul wujudi itiqadin cewa duk abin da kake gani samamman nan to abu ɗaya ne to wannan ya fi muni na ƙarshen saboda suna cewa in aka ce ittihadi ma akwai isbatun isnainiya ita shi ko wahdatul wujudi baya san isbatun isnainiya kun san isnainiya isnainiya shine biyuntaka kace abu guda biyu ai kaga ka mai da shi ba ɗaya ba to idan har sai an zama biyu ma sannan a zama ɗaya duk tauhidi bai cika ba kawai ka rufe kofa ba komai banda Allah duk abin da kake gani to shi wannan tilmisanin yana cikin masu wannan irin miyagun abubuwan wata rana fa an wuce da shi suka ga wani kare kare ne irin kazuwa ta kashe shi kazuwa ta fatar kare din nan ya mutu sai wani ya sa kafa ya shure shi sai ce kai kyale shi wannan fashi ma shine kare wannan tilmin sani din abin da yake ne wai karka taba shi wannan shi ma fa shine ai da sai ce shi ma ni ne ko tunda dukansu komai a aqidar su komai Allah ne Allah madauki ya sauke to shine sai yake cewa at-tilmisani yace wa huwa ahzaquhum yafi su hazaqa wajen wannan aqidar tasu ma'ana yafi zakewa to bari ku ji lamma quri'a alaihi al-fusus da aka karanta masa fusus dan shi yana da sharhin fususul hikam din shi ya zauna yin sharhin wannan littafin fususul hikam da aka karanta masa wannan littafin faqila lahu sai aka ce da shi al-qur'anu yukhalifu fususakum kai qur'ani fa ya saba wannan littafin naku fususul hikam naku da kuke ta magana akai har ka zauna kai sharhin sa to bari ku ji abinda zai faɗa fa qala sai sai alqur'anu kulluhu shirku qur'ani gaba ɗayan sa shirka ne ba komai a qur'ani sai shirka in ji fa wannan zindiki yace wa inna dan Allah yanzu masu irin wannan me zai hana shugabanni a zamanin su ga yayyanka su inda ana son musulunci ya zauna lafiya irin waɗannan ba a barin su dole shi yasa shugabanni a baya ake ɗauko waɗannan mutanen a yi musu hukunci gaban al'umma alƙalai su hukuncin kafircin su a kira hauni ya ɗauke musu kai shikenan al'umma sai ta zauna lafiya Allah kiyaye to sai yake cewa wa inna mat tauhidu fi kalamina ai tauhidi a maganganun nan namu da muke da kuke ji to anan tauhidi yake amma ba qur'ani ba qur'ani shirka ce a cikin sa faqila lahu aka ce da shi kuma har yanzu fa'iza kanal wujudu wahidan in samuwa abinda ake ce masamman abubuwa da kuke gani ma'ana kamar ka ce halittu ko komai da komai da ake gani in abu ɗaya ne fali makanati zaujatu halalan wal ukhtu haraman in dai a aƙida ku da gaske ne komai Allah ne komai abu ɗaya ne ba komai da ake gani to don me za ta matar mutum halacce gare shi amma ‘yar uwarsa ƙanwarsa ko yayarsa ta zama haramun gare shi mun san wannan ƙurƙuru nassi ne na alƙur'ani hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukhti wa ummahatukum wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum min ar-rida'ati wa ummahatu nisa'ikum wa raba'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min nisa'ikum allati dakhaltum bihinna fa in lam takunu dakhaltum bihinna fala junaha alaikum wa halailu abna'ikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bainal ukhtaini illa man qad illa ma qad salafa wannan ai nassi ne kuru-kuru an haramta mana mata ga wadda za a aura ba wadda ba za a aura ba to idan har komai ɗaya ne komai Allah ne ba fa'idar a haramta mana wani abu ko ba haka bane to sai aka gaya masa wannan shi tilmisanin nan fa wannan zindikin da aka gaya masa wannan maganar faqala sai ce al kullu indana halal mu duk waɗannan abun mu halal ne to wannan mutumin agunsa aka samu wannan harkar da za ku ga matar wani ta je gidan wani wani ya kwanta da ita a kun san ana yin wannan ko to asalin maganar ga mai ita yau kun zo kun ji ta shi wannan tilmisani shi fito shi aka tambaye shi wannan don haka a wurin su ba zancen ka ce wannan matar wane ce wannan matar wane ce za ta je gidan wane ya kwana da ita wane ma ya kwana da ita duk ba komai kawai saboda sun riga sun yadda komai da kuke gani kawai da su da waɗannan da matan da komai Allah abin munin nasa wato ya wuce yadda kake tsammani a sai ke cewa walakin ha'ula'il mahjubuna amma su waɗannan da aka sa mashamaki wai shi fa yake ci gaba yake cewa mu komai a gun mahalan ne aizancen nasa bai kare ba sai ce walakin amma su waɗancan almahjubuna waɗanda aka sha makance su qalu haram sun ce haram fa qulna haramun alaikum tunda sun ce haram zai muka ce ku to ku je ku haram ne akan ku amma mu har ba haram bane a gun to yace wa hadha ma kufrihi ibnu timiya ce kun ga wannan maganar tare da kafircin da ke cikin wannan maganar al'azim babba ya ce mutana ƙidun zahiran in ka kalli wannan zancen nasa ma akwai tanakuzi akwai tufka da walwara domin me fa'innal wujuda domin ko su samuwa mu halittun nan baki ɗaya ko su abin da duk ake samunsa idza kana wahidan in dai komai abu ɗaya ne famanil mahjubi wa manil hajib to da zaka zo ka ce an sa wasu shamaki to waye shamakin waye aka sa wa shamakin kaga cewa wasu mutane yanzu misali mu abun sai mu ne wanda aka sha makance ko to idan dai zancen sa gaskiya ne ashe kenan komai din ba daya bane kamar ba ku gane zancen ba yawwa dan duk mutumin da zai ce maka ga wani an sha makance shi ga wani ba a sha makance shi ba ashe abubuwan daban-daban ne duk rashin ba yadda za a yi wannan maganar fa ta karbu a hankali hankali karka shiga zancen qur'ani ko hadisi baka bukata mahaukaci mai hauka duk haukansa yana yawo yana dukan mutane ko yana cin kashi ka je masa Allah zai ce Allah daban ba zai gaya maka cewa shi Allah bane yawwa sai idan dama wannan abin da ya haukatar da shi inda suna haukacewa ta hanyar hakan Allah sauki to sai yake cewa wa hadha ma kufrihi al'azimi mutanaqidun zahiran fa innal wujuda idha kana wahidan famanil mahjubu wa manil hajib sai sai wali hadha qala ba'd shuyukhihim limuridihi a kafin mu zo nan yanzu akan waɗancan da suke zancen komai ba zancen haramcin mata da gaba ɗaya kawai kowa abu ɗaya ne wannan shine asalin fikirar da aka samu ta al'ibahiyya da kuke jin ana cewa ibahiyya ibahiyya itikadin komai kawai halal ne duk abin da kaga dama ka aikata wannan asalin shi yasa zaka ji a fikirar turawa irin waɗannan harkokin waɗanda ba ruwansu da addini ‘yan kwata-kwata ba ruwansu da komai mai suna addini mutum ya kwanta da ‘yarsa ‘yarsa ta cikinsa duk waɗannan ba sa komai ba wani abin kunya ba ne a wurinsu mutum zai abin da ya ga dama saboda amma fa ba wai bina amma akan wani aƙida ba su kuma tsabar abin da ake ce mai hedonism mutum ya biya buƙatarsa ta ƙashin abin da yake buƙata na sha'awa shi ake nufi da wannan su kuma ta wannan bangaren kenan amma tun da aka samu irin wannan fikirorin to za su shimfiɗawa irin masu waɗannan aƙidun kowa ma aikata abin da ya ga dama kaga idan har za a ɗauki wannan aƙidar to ba buƙatar aure fa haka ne ko ba ka ba ba buƙatar wani zancen a zo ka tara mutane a yi ma ɗaurin aure ka ɗau wani ka je ka shiga da ita ɗaki babu in ka yadda komai allah ne to kawai shikenan komai sai a yi ta yi an koma karnuka an koma awaki an koma jakai kai ko jakai ba haka suke yi ba da awaki na ga mana kissar wannan da ibn al-qayyim ya faɗa a cikin tariqul hijratain ko ba wannan darasin bane ba nan bane a tariqul hijratain littafin ibn al-qayyim yana ba da labari duk da ba wai labari bane na da zaka ce an an hakaito ko an rawaito daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani bawan Allah ne yake ba da labarin cewa wata rana ya zauna ya lura a wani jeji yana ɓoye yake kallon birori kun san biri yana da abin da ake ce ma family system tsarin iyali da miji da mata da 'ya'ya haka ake tafiya kuma gungu-gungu kuma a tsakaninsu ba sa barin wani ya je gun matar wani to shine yake ba da labari wata rana ya ga wani biri ya je wa matar wani birin daban to sai mijin yana dawowa suna da hanyarsu da ya dubi zai zo ta bayanta ya sa hancinsa ya sunsuna ta nan zai gane wani ya sadu da ita sai rika tsalle yana ihu ya rika tsalle yana ihu can sai suka ga ya aka yi tunda shi ba maganar su yake ji ba suna zaune ce sai suka ga sun an je a cikin gungun wasu birori aka je aka jawo wani guda daya aka kamo shi wa a ce an gano shi ne suka je suka samu wani wuri suka tsaye da shi suka ɗaɗɗaure suka je kowa ya ɗauko duwatsu suka rika jifansa sai da ya mutu aka yi masa mai hukuncin rajamu kenan to shine ibnu qayyim yake faɗin cewa kun ga wato shari'ar Allah madaukaki hatta a bayan ƙasa dan adam in yayi ta wurin kai har dabbobi Allah yana sa suna yi koda ba wahayi aka yi musu na irin wannan abubuwan ba to idan a dabba an samu irin wannan kunga waɗannan mutanen dabbancinsu ya fi dabbobi dabbanci idan har mutum zai zo ya halatta wa kansa matar wani mutum ya zauna da ita to Allah maɗauke sauƙi to shine sai yake cewa wali hada qala ba'du shuyukhihim dan haka wasu daga cikin shehunai an taɓa samun wani shehi ya ce li muridihi ya ce wa muridi kun san haka ake cewa da shehi da muridi muridi kamar ɗalibi sai ya ce da shi man ƙala laka inna fil kauni siwa Allah faƙad ka zaba wa duwanda ya ce maka a duniyan nan akwai wani abu ba Allah ba to ƙarya yake faƙala lahu muriduhu sai muridin ya ce faman huwa alladhi yakdhibu to waye yi ƙaryar kun gane zancen? ai zancen a bayyane yake malami ne ya ce wa ɗalibinsa duk wanda ya ce maka ba komai a duniya banda amana a kowane abu wanda ba Allah ba to ƙarya yake ɗalibin mai hankali ne ya tasirantu da ƙur'ani kila bai daɗe da shiga harkar ba sai ya ce da shi to waye kenan ya ƙaryar kaga idan ku akwai wanda ya ƙarya to ba shi ne ko ba allan ba ne kenan idan ku akwai amana kai akwai wanda ba allan ba to in kuwa komai allah ne to za ka ce ka buɗe bakinka ka gaya mana allah ya yi ƙarya da haka ba za ku yi haƙuri da wannan zancen ba shi da daɗin ji amma su masu wannan fikira in ba da haka kai musu magana ba ba za su gane ba kuma idan ka ce yanzu misali ka ɗauko wannan mu sake juyawa wanda zai siya ya halatta ya sadu da matar wani ko ya ce in ya kira ta ma misali zina sai a ce to yanzu waye zina za ka buɗe bakinka ka ce Allah ya yi zina duk zinan nan yanzu a duniya ana zina ko ba a yi ana shan giya ko ba a sha in ka ce komai Allah ne to duk masu shan giya nan da masu zinan duk Allah ne ke yi wannan harkar fa wannan harkar ko da yahudawa da kiristoci wallahi ba su yi wannan kafircin ba kun fahimci wannan zancen allah maɗauki ya sauƙi mana wa alaikun salam tu malam idan na fuskanci su misali da yin wannan misali shin ita zinar da shan giyar sun yi da cewa haramun ce amma sunanta dai akwai a ƙur'ani ai sunanta zina ai su agunsu ba haram bace gashi shugabansu ya faɗa cewa su ba haram bace shi yasa suke yi yau to amma shi yasa dama duk wani abu a gunsu ba zancen haram ba zancen halal kaga kina ashe duk rusa addinin musulunci ne kuma tunda dama su a wurinsu su ne masu bin doka su ne masu sa doka su ne Allah su ne masu Qur'anin su ne masu saukar da shi su ne masu aiki da shi a wurinsu da kaga babu wani bambanci Allah ya sauke mana iya abin da zaka faɗa kenan sai ce faƙa na Mm. kwarai da gaske ku kila wasu ma daga cikin ku ku ji wannan maganin ba ko to ba abin yadawa bane dai ma duk ya faɗi wannan shi abin da ake ce ma saki me saki ma'ana kai isma ta aure ka auri mace ta zauna karkashin ka to ya tsine wani ya ce duk bata lokaci kuke duk abin da ka gani na mace halacce kawai ka kwanta da ita a aqidan nan tasu ta wannan wahdatul wujud ba wani abu don haka ba bukatar aure ba bukatar ka ɗauko yar wani ka sa a ɗaki a biya sadaki da mai duk ba kawai halal ne komai kowace mata lalle kwace sai sai a yawo shine suke cewa wa qalu akhar sun ce ma wani shi ma musamman inda zamu tsaya ko kuma shi wannan inda zamu karanta yana da alaka da wani abu na gaba na ga ba laifi mu bashi nan mu tashi daga inda ce wa kaluli akhara sai mu zarta duk da dai akwai wasu wani ta'aliki zamu dan tsallake shi na malam Salih al Sheikh daga baya sai mu rereyo abin da ke cikin sa insha Allah Allah mu duke ya sauke mana Allah subhanahu wa ta'ala ya ƙara mana fahimta kullum duk yadda mutum yake baka kasa yi masa addu'a cewa Allah maɗaukaki ya juyo hankalinsa ya dawo kan hanyar daidai saboda mu muna da zaka ce yaƙini ko kusa da yaƙini cewa waɗanda muke da su da aka sa su a wannan hanyar gaskiya a jahilci aka sa su wanda ya tashi a ƙasan nan alhamdulillahi aikin da su shehu usmanu dan fodiyo suka yi da kuma malamai dai da aka sani suna karantar da addinin musulunci daga tafsiri hadithan manzan Allah sallallahu alaihi wasallama littafan fiqhu nan tun daga alari a ishmawi iziya risala askari lawali da thani da sauran waɗannan littafan na musulunci duk masu karantar da waɗannan ba su shiga wannan harkar ba ba ruwansu da wannan harkar malaman haka za ku ga alarammomi wanda Allah ya ba su ƙur'ani da wahala ka samu alaramman da ya haddace ƙur'ani ya shiga irin wannan harkar haka wasu mutane ne dama da jahilai ne asali ba su san harkar karatu ba ba san inda ya dosa ba akan reudare su cewa wannan ita ce hanyar san manzon Allah ita ce hanyar waliyai su kuma suna san waliyai suna san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka rude su ka dauka ita ce addini amma wallahi tallahi billahi wannan hanyar ba ta addini ba ce muna kuma roƙon Allah maɗaukaki ya dawo da su kan hanya Allah shiryar da su wanda kuma ba shiryuwa zai ba Allah takaita sharrin sai tsaya kansa ya daina yada waɗannan irin abubuwa tsakanin ƴaƴan musulmi suna ɗauka Allah subhanahu wataala ya tabbatar da mu akan addinin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wanda yake shine a Qur'ani shine a hadisai shine a littafin musulunci wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك akwai dan sanarwa da Allah in uwa dan tsaya